الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله من أقول الله تبارك وتعالى da ya raya mu ya nuna mana irin wannan rana mai albarka yau muna alhamis goma sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wacce ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan uku na miladiya dubu biyu da ashirin da hudu cikin wannan babbar mu'ujiza ta sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wacce munasabar ta wannan wata na ramadan wanda a cikinsa aka saukar da ita Allah yana cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadanan nan da shine wanda aka saukar da qur'ani cikinsa muna cikin wannan sura suratul malik wadda jiya mun karkare aya ta biyu a cikin wannan sura yau za mu tashi akan aya ta uku cikin kirari da Allah tabaraka wata'ala yake wa kansa da kansa shi Allah din inda Allah tabaraka wata'ala yake tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wala hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala huwa al-azizul ghafur Allah kenan to Allah tabaraka wa ta'ala suka bada bayyana kansa yake cewa allazi khalaqa sab'a samawati shine wanda ya halicci bakwai sammai ko ya halicci sammai guda bakwai tibakan a rarrafe mataki bayan mataki dalla ala qudratillah yayi nuni akan kudararsa shi Allah din tabaraka wa ta'ala tasarrufuhu fil mulki jujjuyawarsa a cikin mulkinsa wal malakutu da kuma masarautarsa wa khalqihil mauta da kuma halittar mutuwa da yi wal hayata da rayuwa din lil iktibari dan ya jarraba bayansa wa aiban kuma bayan nan khalaqa sab'a samawati ya halicci sammai guda bakwai tibakan rufi bayan rufi babu hafauka babin sashin sama a sashin wata gaira mumasa ba su shafi juna ba kuma shi Allah shine gwani na gwanaye wanda gininsa daga sama yake farawa tunda ko da yaushe zai ce halici sama in an zo magana kan sai ce wal arda ba'da zalika da haha sai da aka gama sama ba da gini irin na Allah a ce a faro daga sama duk wani mai gini kwararre in ga gayyato shi duk iya birkilancinsa sai ya haƙa rami sai ya zuba kankare sai ya yi waye sai ya ji yana ƙasa amma shi Allah sama ya faru eh saba a samawati ibaka wato rufi bayan rufi kaga wannan gwaninta ce ta rabbul izzati wanda yayi wannan halittu wadda wata bata haɗe da wata ba wata raunar sama'a kuma ai kuna ganin sammai ya ku ƴan uwa hahiya ga ta nan bila imadin ba wani matokari ba dirka ba ginshiki ba fila haka Allah ya ta kuma ba taɓa rikicewa ba ba taɓa rikitowa ba ba ta ƙule ba ba ta lalace ba Allah da yake nan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut a cikin halittar Allah ba za ka taɓa samun tafka da warwara ba a halittar Allah babu tafka da warwara shine tafawut eh a gare su su waɗannan sammai wannan shine abin da yake nuna ƙudurarsa wato ta iya gini ba wata wata za ta rikice ta haɗe da wata shine abin da ya faɗa ta bayanin ko rashin haɗuwa ɗin as-sama'u wal ardu sammai da kasai wa kullu ma khalaqa Allah da ma duk abin da ya halitta ta giduhu fi gayatil hikma duk abin da Allah tabaraka wataala akwai matukar hikima a ciki sai dai kai in baka gano hikimar yin hakan ba la tafawuta babu ainihin tserewar wani ko rikicewar wani ko sabanin wani wala adama tunasibin kuma ba za ka ce wannan abin bai dace ba fi ma khalaqa Allah cikin abin da Allah ya halitta to tunda maganar sama ce duk wanda aka halitta haka ya zane ta iya ganin ka sai Allah tabaraka wa ta'ala ce farki albasara kai dan adam idan ba gane hikimar Allah ba kalli sama ka sake kallo in ka kalla ka sake kalla eh farki albasara ka koma ka sake kallo da zuwa sama hal tara min futur da Allah kaga barkewa kaga hujewa kaga karkacewa ai ba ya ce kowa kowa yace tsayuwar wata bata ba ya hau ya gara to sama ta yi wa yaro nisa shine Allah ya ce hal tara min futur shin ka taba ganin tsagewa ko wato kulewa babu hadhihi sama'u allati baqiyat hadhihi almudda wannan samai da wannan sama da ta tabbata matukar dubban miliyoyin biliyoyin trillions din shekaru a tsawila muddata umr duniya adadin tsawon rayuwar duniya wahiya suqufun rifi ne fa la imada fiha ba fa abin da aka yi da matokari ko dirka ba wa cila inji wasu hausawa babu dirka haka Allah ya ta wato tajri fi hashamsu kuma rana tana gudu kullun a ciki tana zagayawa tana zagayawa in nan rana ta bata ta fito a wani garin in ta fito a wani garin ta bata wani garin haka rana take gudana a ciki wal qamaru da farin wata wan nujum da taurari wayaskunu fi hal malaika malaiku suna zaunawa a ciki ko wa taskunu fi hal malaikatu malaiku suna zaune a ciki cike suke annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana zaune da sahabbansa sai ya ce na ji sama tana ƙiƙiƙiƙi kamar ta rikito kuma ya cancanta ta yi ƙiƙiƙiƙi ɗin domin babu masaka tsinke a sama cike take da mala'iku sama ta ɗaya cike take maƙil a makare da mala'iku na sama ta biyu sun ninka na sama ta ɗaya na sama ta uku sun ninka na sama ta biyu haka na hudu sun ninka na uku na uku haka dai Allah tabaraka wa ta'ala ya cika mala'iku kuma kullum mala'ikun yake wa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin rindanar ubangijinka sai Allah ba wanda ya san adadin mala'iku hatta baitul ma'mur kullum mala'iku dubu saba'in ne suke zagaye baitul ma'mur wato ɗakin nan na setin Ka'aba na Ka'aba yana ƙasa na baitul ma'mur yana sama ta bakwai inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata wannan na maka kenan to na baitul ma'mur ku kullum mala'iku dubu saba'in in suka kewaya ba za su sake dawowa ba ila yawmil qiyamati ba wanda ya san adadin mala'iku sai Allah manzo Allah yake to wallahi sama ta ɗaya da ta biyu har ta bakwai cike suke da mala'iku ba ba su masa katsinke to amma kaga bata rikito ba kaga da ɗan rumfa ce ta ma ta wani abin halitta ka zai da Allah an yi nauyi a sauka kana ganin ana babban taro babban matsala in an yi babban taro musamman mu da muke taro na ƙasa gaba ɗaya irin taron da babu irinsa illar mutane da Allah da annabi ku hankali da mumbarin nan ku yi hankali da saboda ɗan adam ne ya shi ba mu mamaki bane ku gayyace wani babba ya rikito to amma san mace take take da mala'iku amma bai taɓa tsagewa ba Allah ce kai ɗan adam kai duba mana shine wato abinda Shawul Islam yake ƙara shiri akai mala'iku suna ciki wa yakatulu fiha al-layl wan nahar dare da rana wato dare da wuni suna kai kawo wannan ya tafi wannan ya dawo wa sayf wa shita'u rani da damina wato zafi da tsari suna kai kawo min qadim zamani tun talatalan zamani ila yaumina hadha hayy zuwa yau la tajidu shuquqan ba za ka taba samun wata tsagewa ba walan sida'an ko wato shuquqan wata kula ba walan sida'an ko kuma tsagewa ko faduwa هذا دليل على قدرة الصانع wannan hujja ce babba a bisa lalle ma'aikacin nan ƙwararre ne waye ma'aikacin Allah na hannu na sunau shawul islam ya ce mu dinnan za ga mun yi gida mun yi daki mun yi rumfa allazi na hanu fi wanda muke ciki fihi kasirun min al'amida za mu dira ku da yawa ko filoli da yawa ko ginshiki da yawa wa fi a awamin amma da an yi yan shekaru kaɗan sai ga kawai ya fara karkacewa sai an kira magini ya zo ya buge shi ya zaki kaga kenan Allah shine ma'aikaci eh shine wa fa'ilun yaf'alu ma arada kama lahul ahkam wal irada Allah tabaaraka wa ta'ala yake sun marji albasara ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير yace da muka ce ka kalli sama da kyau kaga tsagewa ko kulewa a sama babu sai Allah ya ce a ka dai sake dubawa eh ka dai sake duba sun marji ilbasara da Allah dan sake dubawa mana dan sake dubawa eh karrataini so biyu wannan sau biyun ba biyu ta ɗaya daga ita sau biyu ba in sau uku ka duba to ukun biyun biyu ce in sau hudu ka duba hudun biyun uku ce in sau biyar ka duba biyar ɗin biyun hudu ce haka in shida ce shidan biyun biyar ce ma'ana kai ta dubawa ke ne ba sau biyu kawai ba wai kaka ce an aiki a kan duba sau biyu wala Allah in na duba sau uku zan ga sama ta tsaye ta tsage to duba sau dubu ko ka duba sau miliyan in za ta tsage ba ta tsage ba kuma ko ba a ce ka duba ba dama kana son ka duba din da Allah ya ma idan ma da zaka kalle ta shine karrafe irji'il basara duba duba ko madda duba ila sama zuwa sama alkarrata ba'da alkarrati ninki bayan ninki yanqalib ilaykal basur wallahi idan ka zai dawo khasi'an in dai so kake kaga gazawar Allah in dai tunanin ka gazawar Allah to idan ka zai dawo kaskantacce hasi'an kaskantacce zalilan li adami idraki habarin domin ba za ka riski labarin lalacewar sama ba man nazara ila sama'i wanda ya duba ya zuwa sama zai yi duba da idansa fiha a cikin saman yanzu basaruhu alkarra ba'da alkarra aikan ratin kasira ai ba so bi ake ne ba duba da yawa wannan an yi ta saniya ne littaksiri larabci in yace karrataini zai iya zama so biyu ko kuma so da yawa kama akwai irin waɗannan abubuwa a cikin yaranmu duk da yaran ba larabci ba ne hausa ce ba yaran da ya kai larabci kuwa ba hausa in ya tashi balaga sai ce asara goma da ashirin ba talatin yake nufi ba wani abubuwa ne da yawa ko kuma yake sha tara ta arziki ko an yi biyu babu biyun da yake faɗa ba wai bi kawai ba asarori yake nabi saboda haka nan tasniyar da Allah ya kawo yare ne na larabci saboda alqur'ani ba larabe ne dan da yawa ne wala tajidu ma ma, ma yatlubu mutum ba zai samu wala yajidu ma yatlubu mutum bai samu abin da yake so dan ya gazawar Allah ba fa yarju khasi'an sai dan ya dawo kaskantacce wa huwa hasirun wulakantacce kuwa mun haɗu an yanke shi an ru'yatul halali ba zai taɓa ganin baraka daga cikin halittar sama da Allah ya yi ba.
Walaƙod zayyanna sama a duniya bi masabi hawa ja'alina a rujuman lishayafin wa'atadna lahum azabas sa'ir.
har yanzu dai tabarakal ladhi bi yadihi mulku huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala huwa al azizul ghafur haka dai yanzu Allah ne yake wa kansa kirari da kansa eh anta kama asanaita ala nafsika kenan yace shi dai Allah wanda yace ka sallama masa shine wanda yace walaqad zayyana samaa samar da muka yi ta mun yi mata kwalliya ba haka kawai muka bata ba sai da muka yi mata ado muka yi mata kwalliya wadda saman taku ta nan kusa bi masabiha me adan sama taurari sai da zamani ya ci gaba shekaru dubbai da saukar qur'ani ko ce shekara dubu da ɗaruruwa ko shekara dubbai hukubbai miliyoyi da yan saman da yan taurari sai dan adam ya ci gaba saboda Allah ya halicci dan adam dan wato istimrari ci gaba sai ga idan an yi gida na kawa sai a yi wasu ɗan ƙananun ƙwayaye ɗil-ɗil-ɗil a sama yaushe aka fara wannan kwanan can ne da ba wannan technology samun fitila irin wannan ta haske da wayan fitila ko yake yi ko a ci balbal ko fitilan nan da ake tsoma lagwani a cikin man gyada ko daga baya ga kendir gaba amma yanzu sai zama na fitilu ne na ci gaba yanzu kwanan nan hatta gwamnati sai ga ta ciccire fitilinta inda diesel ya dinga wujijjiga ta sai a ciccire sai a dora wani abu ai ana gani yayi wani abu ne wannan sunansa sola saboda an ci gaba to da shi Allah yake nuna ma fitilin nan yayi da rana ga babbar fitila ita ce rana bata taba daukewa saboda rashin diesel ba sai dai a takwir ko kusufu idan ya so amma ba wai dan ba diesel ba kuma jan hasken fitila in rana ta fito to babu wannan hasken ga hasken farin wata ga hasken taurari Allah yace mun kawata samai inna zayyana sama'a dunya bi zinati lil kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al mala'i al ala wa yuqdhuna min kulli janibin duhuran wa lahum adhabun wasi haka ne yake ta faɗar irin wannan ado da yawa sama mun kawata sama ta duniyar nan bi masabiha da fitulu eh wato birni in ya kai birni da ci gaba in ka shigo birnin ka ga fitulu rawu sun kama to lalle birni ya cika birni amma in ya zama na birnin ku babu fitulu to ya zama kauye kenan saboda haka gwamnatoci suke ta kokari na wasu jahohi suke kokarin su assasa fitulu in ka shigo daga ka sauka daga wata ƙasa ka to daga Ingila ne daga America daga France ne daga Germany ne kana ganin sun ci sun ci gaba walal walal waru wala alwaru warqasu wala gina tuzakiru arbabal nubuwati bil qusam yace London ta ci gaba kaza kaza da sauransu to in dai gari ya ci gaba ai fitulu wannan in ka yi fitilun kwaikwayo ne kai musulmi aka ce ka kalla ka kwaikwaya in ka ki kwaikwaya ka ki yin izina wani wanda ba musulmi ba zai tafakkuri akan wani yace tunda Allah ya ce ya kawata sama da fitulu kuma bari mu raya gurin mu da fitulu bi masadiya wa samawati sab'un bakwai ce sama wa sama'u ita sama wato shafafa sharara take garai-garai take ba wai a rufe take ba waɗannan fitilun da Allah ya yi a sama a sama ta hudu suke su ne taurari a sama ta hudu suke amma saboda raga-ragar sama wato kaman gilas ma ya ta ita sama shine wato azzujaj kazzujaji kaman gilas ne fan nujumu laysat fis sama'i dunya shawul islam yace waɗannan taurarin da muke gani ba wannan saman tamu kawai suke ba a'a walakin sama'u ita dai taurarin sama ce wadda shafafa ita wannan sama raga raga ce wato shara shara ce kaman gilal fa idza kanatun nujum wara as-sama'i idan taurarin nan a bayan saman duniya suke wato sai ka gansu kalfuli ba kalkauli bane sai gansu ƴan ƙananun wucin mutum wata tauraruwar kwataninka duniya so saba'in ma saboda haka sai ka shiga cikin masu ilimin taurari da bincike su gaya ma wata tauraruwar taninka duniya so dubu haka inna hafiz sama'in rabi'a wannan taurari a sama ta hudu suke fassama'u turina saman tana nuna mana waɗannan taurarin nayyara masu haske wasama'u duniya ala kulli halin muzayyana bil kawakib ita dai saman duniya an kawata ne da ketowar hasken taurarin nan waje Allah Allah ya ce sai muka sanya waɗannan taurari rujuman aba masu jefewa shine rujuman daga rajamu ne ai eh daga rajamu ne Allah ya tanaji wannan taurari da ma'anoni da yawa amma ya ajiye su security ne na aljanu da suke matattakala suke yin ɗauka wuya suke jin satar zancen kudura a halarar kudura Allah sai ya ajiye waɗannan taurari suka zama security rijuman masu jefewa ne lishayatin ga shedanu idan tsara usama idan sun je sata ji da an yanfasala shahabun ta inda wato shahabun wani karwashi daga cikin wannan taurarin sai ya fita a guje sai ya kone aljanu ma'ana ya kore su shine abin da yake magana Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul safati da yake cewa inna zayyana sama'a dunya mu muka kawata saman duniya bizinati nil kawakib da wato adan nan na tauraro wa hifzan kuma muka sa su zama security min kulli shaytanin marid daga duk wani shaytani kangararre eh la yasma'una ila mala'il a'la ba za su je su ji sata ji daga mala'ul a'la halara Allah madaukakiya ba eh wai ku zakuna min kulli jahannam ko illa man khadiba la khatfata sai wanda ya je dan jiyoji fa atba'u shahabun saqibun sai tauraro mai matukar haske ya bi shi ya kone shi to Allah ya kawo wannan haka idan muka duba cikin suratul jinni nan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo irin wannan na wa'azi da yake yi cewa mala'iku ko ka aljanu ga yanda suke wa inna la masana samaa wa janna mul adhara harasan shadidan wa shuhuba sai muka same su taurari suna tsaro duk aljanin da yaje zai zai sace ji sai a bi shi a kone shi shine an likawaki bi kalqabs sai wani shahabi garwashi ya biya kone shi yu'khadhu minan nari ana karbo shi ana keto shi ne daga hasken wutar wannan wato tauraro fataqatul jinniya sai ta kashe aljan gaba daya ko kuma ta nakasa shi shi aljani ko dai a kashe shi da wannan harbin da ake masa ko kuma a nakasa shi shine abin da yake magana anan talalata masa rayuwa li'annar kawaki ba domin taurari tazulu an makaniya ana samun canji wannan ya tafi wannan guri a canja masa gurin zama wannan ya je a canja masa wani gurin zama duk hakan ya karasu annujumu laha fawaidu Malamu Shawul Islam ya ce su taurari suna da fa'idoji da yawa domin sun sa wa sama ado na farko kenan saman nan da take kusa da mu sun sa haske a ciki in dare yayi fai za wa ka'a sahabu yanzu da za a ce ga jimare lullube ya tsare tsakanin sama ya tsare tsakanin taurarin da mu to sai ga mutane sun shiga cikin duhu idan dare ne fadau'un nujumi hasken taurari yana haska wa mutane duniya kenan hadhihi min fawaidin nujumi wannan wani abu ne daga cikin amfanin taurari din fa'ida ta biyu abinda Allah ya ajiye wannan taurari tarjumu shayatin suna jefe shedanu wa tadruduhum suna korarsu anitraqis sam'i min as-sama'i daga sata ji da suke jiyowa suke sato sata ji daga halarar Allah shine abin da yake faɗa kenan abin da suke satowa su ji abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa kafin zuwan manzon Allah kenan kanace shayatin da shaydanu suna hauhawar junansu ne sai ya zamana an tsare su daga hawa sama ta hudu lokacin da Allah ya ɗaga annabi Isa alaihissalam sannan aka hana su zuwa sama ta uku da ta biyu da ta ɗaya a yayin da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a yayin da aka aiko manzan Allah wasaru iraduna sai suka kasance ana korarsu bin nujumi da waɗannan taurari tuhriquhum tana kone su ba da mab'asin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan an aiko annabi sallallahu alaihi wasallama taurarin sai suke dinga kore su suna kone su imam al-hafiz wato hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa a sharhin hadisin nan na sayyidina rasulullahi hadisi mai lamba 4921 a cikin kitabut tafsiri bayan ya kawo sabanin malamai da suka yi dangane da wato taurari da suke korar shedanu daga sama yake cewa summa wajadtu an wahabin sai na samu daga wahabu dan munabbahin abu abinda zai warware min sabanin da malamai suka yi cewa yaushe ne aka tsare duk aljanu daga zuwa sama su jiyo zance shi iblis da yana hawa waɗannan sammai gaba ɗaya yana jujjuyawa ta inda ya so to daga baya aka hana shi shiga sai aljanu suka ci gaba da isti'mali da sama a lokacin da aka dauki annabi Isa sai aka tare su daga zuwa sama ta hudu a lokacin da aka haifi manzon Allah sai aka hana su zuwa sama gaba daya to wannan kenan shine kanaci shayadu ne yas'aduna ila sama'i fa wujubu shine abinda muka karanta kenan bayan bayyana sayyidina rasulullahi wa hadha la yunafi anna kawakiba wannan bai kore cewa su taurari kanat tulqi hadhihi hadhihi sho wannan taurari suna ba da tarabdin wannan tauraro da yake zuwa ya kone aljanu ba kabalin nubuwa kafin zuwan manzon Allah to amma daga zuwan manzon Allah sai zamana gaba ɗaya hana su zuwa sama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a cikin sahabbansa sai ga wani tauraro ya taho daga sama ya taho kamar maci kamar wuta yanda za ga cuɗin nan ai akwai ana zaune za ga tauraro haka ya taho yanzu ne da ya kusan kamar ba a ganin sa amma shekaru da sai gabata ko wasu lokuta ana zaune kawai sai a ga wutar tauraro ta tafi kuna kallon ta sai ta wani waje kai ka ce mashi ne da wuta aka harba shi to a gaban manzon Allah an yi irin wannan da ya ga irin wannan kalkabas kaman yankin wuta faƙala sai manzon Allah ya ce da sahabbai wannan abin da kuka gani a jahiliya me kuke cewa da shi in kun ga irin wannan sai sahabbai suka ce a ai mu a jahiliya a al'adar jahiliya kunna na qulu mata kabirun mu abin da muke cewa in dai aka ga irin wannan wai wani babba ne ya mutu to ai Hausa ma tana da irin wannan labarin Hausawa ma kwanan nan suna da irin wannan cewa idan an ga irin wannan taurari tauraro da Hausa Kano kenan suna ja tarmamu ko da Hausa ƴan uwanmu to idan aka irin wannan tauraro ya faɗi sai a ce ai wani babba ne ya mutu ko wani babba aka haifa faƙala laisa kazalika annabi ce sam ba haka abin yake ba wa fi zamanin nubuwati wato a zamanin annabta ma'ana hadhihi masabi ma'anar waɗannan turare annaha tarjumu shayadina ai shaydanu suke harbewa suke jefe su listiraki sami min sama saboda suna yo sata ji daga sama ila la'ana zuwa ayyin ai shaydanu ya kadiru an yace shakala shi shedan ko aljanu suna da ikon su zama sun rikida shine tashakkuli Allah ya baiwa aljani dama ya tashakkuli da halittun Allah ko ya zo ma a mutum ko ranshi a dabba ko a tsuntsu ko a kwaro ko a wani abu Allah ya bashi damar wannan har yanzu yanda iso fa yaqifu wahidun to su sai su dinga hauhawa waya bulugu min al su kai matakar tsawo ma arada yanda shi aljani din yake so waya kifal akhir ɗaya ma ya dada zankalewa sai wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan kamar da yadda muka yi magana to sai wannan tauraro sai jefe su fa idza fa'alu zalika tsaradadhum an-nujum inda tauraron da aka sanya shi tsaro idan ya ga sun yi tsawo sun yi tsawo sun yi tsawo sai ya jefe su gaba ɗaya kuma kullum za ka ga alƙur'ani yana magana sama sama sama za ga ƙur'ani yana magana tauraro tauraro shekarun nan dubu da ɗari hudu sai yanzu ake gane arzukan da Allah ya ajiye a sama wani guri Allah za ka ji yana cewa wasu sama izatul hubuk na rantse da sama ma'abociyar hanyoyi wani gurin kaji Allah yana cewa was-sama izatul buruj na rantse da sama ma'abociyar burjai nan ma hanyoyi ne wani gurin kaji Allah yana cewa was-sama'i wat-tariq na rantse da sama kuma na rantse da mai bullowa a cikin ta wa ma adraka mat-tariq wa ya ganar da kai me a tariku sai ce annajmu saqibu kaga sai bayani ya rantse da sama da mai kullowa a cikinta kuma yace waye sanar da kai wannan wannan wato ɗari kudin sai yace annajmu saqib taurare ne ne haske to manzo Allah ne wannan taurare Jibril ya tambayi manzon Allah tunda Jibril ne yake wa manzon Allah kaman rarabkar wasa haka duk sanda ya kawo wahayi haka sai ya dinga cewa da manzon Allah kane na to sai da Aisha sai take tambayar manzon Allah ya rasulullahi an ce kai ne farkon halitta to ya jibril yake ma haka yake to sai manzon Allah yake to zai zo mun sha yin wannan bayani a tashi malatu ya kawo wani adadi na lissafai da jibrilu ya zo sai manzo Allah ya ce to kai jibrilu da kake cewa ni kananka ne me yasa ya ce ai ni nake ta zuwa gurin annabawa duk annabawan da suka zo Allah ya aiko su da manzanni ni ne dan aiki sai ya ce to farkon da aka fara halitta ka mai ka fara gani kai sanda Allah ya halice ka kana farkon halitta mai ka fara gani sai ya ce tauraro ya ce wani tauraro ne wanda yake kullowa in ya kullo sai ya yi shekara dubu saba'in a tsaye kafin ya faɗi haka ita rana aito dan yan mintoci take ko yan awoyi take yi in ta fito karfe shida misali in ta tafi shida da talatin da da wani abu a yau da bakwai ta faɗi to shi jibrilu idan wannan tauraron ya fito ya ce shi ya fara gani sai da ya shekara dubu saba'in a tsaye kyam kuma sai tauraron ya faɗi bai sake fitowa ba sai da shekara dubu saba'in ta yi manzo Allah ce to sau nawa ka ganshi ce na ganshi haka sau dubu saba'in sai manzo Allah ce to ni ne wannan tauraron na ganshi kenan sai muka ta faɗi kuɗi ya kada cancazo ko ko to annajmu saqiu zaka ji Allah yana magana sama da tauraro da sama da tauraro su ne arzikin ɗan adam bari dai alkur'ani yana sauka ne gwargwadon mutanen zamaninsa sai yanzu sama ta buɗe arzika suke ta zuwa daga sama wa fi sama irizqukum wa ma tu'adun Allah yake daga sama arzikin ku yake yanzu wannan karatuttukan da muke duk sama ce da sama ake aiki wanda zai ji mutum speaker sama ce za ta kai masa an gane ko wanda zai ga mutum social media sama ce wanda zai ji mutum radio sama ce wanda zai zai ji abin ta wasa ko ta ma ne sama ce was sama'i zatil hubuk was sama'i wat tariq was sama'i zatil buruj wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun sai magana tauraro tauraron nan hatta a jahiliya wa alamat wa bin najmi hum ya tadun yace larabawa za su tafiya suna kafa hujja ne da dutse na gari kaza hanyar gari kaza akwai dutse kaza to mutum ba zai bata bai dawo garin ko kuma wanda suka san ilimin tauraro in dare yayi ga gurin zaman tauraro kaza ga gurin zaman tauraro kaza sai daga baya a cikin al'umman manzon Allah sai aka gano ashe a sadar da mutane da mutane da tauraro ne sai aka kirkire tauraron ɗan adam irin su satellite din da taurari a ce Amerika ta harba tauraron ɗan adam China ta harba tauraron ta tauraro tauraro saboda da wannan ne shi kansa ɗan adam da akwai kowane ɗan adam yana da tauraron haihuwarsa sai zaka ji ana ta tauraron wani ya tsaya shi manzon Allah ya sunan tauraron sa zuhal fi muhallal zuhali وسابق الولادة وما أتاه السادة من وفق ما أراد إله في الأزل to wannan maganar taurari ke to shi sa Allah sai ambaci manzon Allah tauraro shi manzon Allah tauraro ne annajmu saqibin can na cikin suratu tariqi manzon Allah ne shi sa Imam al-Jazuli ya kawo a cikin sunan manzon Allah sayyidina najmu saqib shi tauraro ne mai haske rasulullahi kuma da shi da wannan ilimin taurari yanzu ci gaban duniya yake duk kasar da bata da tauraron dan adam to talakar kasa ce talakar kasa ce to wannan shine dai abinda wato akai magana akan taurari din nan masabiha wato wanda suke kore waɗannan aljanna fali haza rufi'a ilmul kahana da zuwan manzan Allah ne da korar waɗannan aljanu da suke hawa sama aka yi raga-raga da ilimin bokanci wanda da su bokaye idan aljanu sun je sun sato gaskiya ɗaya daga halarar Allah to sai zo su kawo bokaye sai bokaye ƙara ruwa ya haɗa da ƙaryarsa guda casa'in da tara in ya faɗa abu sai ya tabbata shine kanu idza sami'u shay'an alqawhu ila alkahna idan sun ji wani abu suka jefa shi gurin bokaye sai su tattaro ƙarairai su haɗa da wannan zuwan manzo Allah ya sa aka tare wannan wal'ana a yanzu lam yu'adda yumkinuhum ad-dunu ba yadda za a je wannan kusa da inda za su ji maganan min as-sama'i fanqada ilmul kahn sai ilmin bokanci ya kauce wannan magana da shaul islam ya kawo wato hadisi ne wanda ya koro shi shi hadisin imamu muslim ya fitar da shi a cikin sahih littafin sa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala akhbarani rajulun daga abdullahi dan abbas yace wani mutum ya bani labari min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama daga sahabban manzon Allah min al-ansari wani mutum ne dan madina annahum baina ma hum julusun su suna gaban manzon Allah a wani lokaci da daddare sai ake jifa da wani tauraro kaman yanda karatu ya gabata sai manzon Allah ya tambaye su ne kuke faɗa da wani suka ce babba ne ya mutu ko yaro aka haifa manzon Allah ya ce a'a waɗannan taurari suna jefe aljanu ne wannan hadisi yana cikin sahih muslim a cikin kitabus salami babin nan na haramta bokanci da kuma zuwa gurin bokaye hadisi na dubu hudu da ɗari da talatin da shida to ubangiji dai yana cewa ya kawata sammai da taurari iyaka gwargwadon abin da Allah ya haska ma shine abin da zaka iya fahimta da taurari akwai ilimin tauraro na sanin al'amura sai dai yana da hadari domin idan mutum yayi nisa a ciki akan yi isti'mali da shi akan abin da zai yiwu da abin da ba zai yiwu ba kaga ma ita gaibu ta Allah ce amma da taurarin ake gane wasu abubuwa to mutum idan zai hallaka ciki barinsa ya fi amma da ilimin taurari ake iya gano al'ibla eh ake gano al'ibla ake gano maganar yiwuwar za a yi ruwa a guri kaza masu fokasin ɗin nan na geography yanzu geographer ai asalin geography ta cikin maganar taurari ilimin geography yake to a cikin addini ma akwai irin wannan sai dai idan mutum zai je ya dinga itila'i da gaya wa mutane gobe ba kaza za a jibi kaza za a gata kaza za a kai ina gani ma saura kwana kaza ka mutu kuma sai mutum ya mutu din to idan an yi zurfi a irin wannan kaga akwai hallaka Allah ya kare mu eh amma taurari a hakika ubangiji ya tabbatar da maganar taurari taurari taurari har sai da ya sa manzo Allah suna tauraro suna na azaliya kenan wannan hadisi wanda muka gama karantawa imam muslim ne ya fitar da shi yana cewa watan nalahum azabat sa'ir su waɗannan aljanu waɗanda suke zuwa sammai su je su sata ji mun tanadar musu wato azaba mai zafi wa ja'alna hadjum wal shayatin mun sanya su abin jefewa ga ga shedanu mun tanadar musu azaba wanda take a bar kunnawa shine annarul muqada wuta wanda take a bar kunnawa Allah tabaraka wata'ala yace walilladhina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir walilladhina kafaru azabu jahannam azabu jahannama azaban nan ta wuce jahannama ta tabbata lilladhina kafaru bi rabbihim ga waɗanda suka kafirce ubangijinsu idan ku sun shiga cikin jahannama wa bi'sal masir lalle makoma ta yi muni إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها idan an riskar da kafirai ciki an zuba su dan ba da kansu za su shiga ba ulku mabani lima yahuli ne yayi idan an riskar da su fiya cikin wannan wutar jahannama suna shiga sami'ula ha shahiqan za su ji shasheka sauti ne mai muni shine shahiqan وهي تفور تنا ainihin zabalbala shine tafuru tana zabalbala ita wannan wuta ta jahannama idan an zuba kafirai a ciki takadu tamayyaz min al-ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير su kafirai din idan an zuba su a cikin wutar jahannama din nan tafurun nan tana zabalbala takadu tamayyiz tana kusata ta kakke ta kanta da kanta dan bala'i ita da kanta take so ta kakkada kanta ta cinye kanta da kanta min al saboda fushi da aka rakkaba ta akan fushi kawai ita wuta ba a rakkaba ta dan tausayi ba ko ta duniya ba ta da tausayi ballatana ta lahira shine min al-ghaiz ghadaban alal kuffar tana jin fushin kafirai din nan yakhluqu Allah wato yakhluqu Allah halatal ghadab fi an-nar Allah ya halicci halin fushi ga wuta shi sa take zaƙalƙala take rugugi ta furu take wato zaƙalƙala ta dinga ainihin jin fushi kullama ulqiya fiha faujun a duk lokacin da aka tattaro faujun tawaga ta kafirai ba ta mu'minai ba domin akwai afwaj da Allah ya faɗa na mu'minai kenan wa ra'aita an-nasa yadkhuluna yadkhuluna fi dinillahi afwajan wannan bayin Allah kenan amma nan kafirai ne aka ce kullama ulqiya fiha faujun duk lokacin da aka jefa mata tawaga ta kafirai sa'alahum khazanatuha masu gadin wuta malikawa kenan maliku da mabiyansa sune khazanatuha masu gadin wuta sai su tambayi kafiran dan kurewa kai alam ya ake kuma nazirun mai gargadi bai zo muku bane ne annabin zamanin ku bai zo muku ba in mutanen mu ne na kafirai na zamanin mu sai a ce Muhammadu Rasulullahi bai zo muku ba alam ya tukum nazirun saboda su mala'ikun da suke kula da wuta sun san duk wanda aka kai kinji ne ya kai shi ko dai wanda za a fitar bayan an babbake shi ko kuma wanda zai zauna har abada to shine su mala'iku za su tambaya alam ya tukum nazir shin Muhammadu Naziru bai zo muku ba قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير كم بيا ce ta ƙuristawa kawai su zole su su ƙure su mai gargaɗi bai zo ba ƙalu kafirai wanda aka zuba cikin wajen ce bala a'a ba haka abin yake ba qad ja'ana nadhirun muhammadu rasulullahi mai suna nadhiru ya zo mana idan kafiran zamanin manzon Allah ne qad ja'ana nadhirun mai gargadi ya zo mana amma abin da ya faru fakar rabna ta muka ƙarya ne daman shi sa kullum su kafirai abin da yake ba su da layi cewa ƙarya ne to kannan su munkirai ma haka suke komai zai gani ƙarya ne ba zai yiwu ba ƙarya ne ba zai yiwu ba musamman alamari na Allah da bayinsa to su dai kafirai su ƙaryatawa ce ta su to mun kirai ku yi hankalinku wa qulna su kafirai sai suka ce a ai ƙaryatawa muka yi wa qulna mun ce ma ma nazzalallahu min shay'in Allah bai saukar da komai ba eh hasada kenan eh Allah bai saukar da komai ba in antum muna gaya wa ma'aikan zamani mu ce ku ba su kowa ba ne illa fi balalin kabirin kuna cikin bata bayyanannen bata haza kalamul kuffari wannan shine magana kafirai sun yi furici da kansu cewa wato munaziru ya zo musu amma karyatawa suka yi ga annabawa Allah ya ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir inda kai lau da na sani ke Allah ya raba mu da ita amin wa qalu kafiran suna babakuwa a cikin wuta sai suke cewa law kunna nasma'u da mun kasance muna jin abin da Muhammadu Rasulullah ya zo mana au na aqilu ko mun fahimci abin da ya faɗa mun hankalci abin da tafakkuri ma kunna fi ashabi sa'ir da ba za mu kasance daga cikin ma'abota shiga wuta ba fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir fa'tarafu sai suka furici da kansu suka kafa kansu hujja i'tirafi kenan sai kafa kansu hujja da kansu bi dhanbihim da zunubansu na ƙaryatawa fasuhqan hallaka da nesa daga rahamar Allah ta tabbata li ashabis sa'iri ga ma'abota shigar wuta mai ruruwa
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أتكن سنة القرآن يدل لك سنة أكي مغانا عذابا هنك المؤمنين يناتش تسيء ماذا أتي بندكي a duk lokacin da aka kawo muminai gara fasa da shatar ta arziki da arzikin aljanna in kafiri yana sa rai sai a ce ban da shi to anan tunda an yi magana su yan wuta sun ce azaba ta tabbata a gare su su suka karyata an yi nesa da su sai Allah ya ce to fa banda masu imani innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi haqiqa wadanda suke jin tsoron ubangijin su da gaibu gaibu dai ga ta nan shi kansa manzon Allah gaibin shi musamman mu da bamu zo mun rayu da shi ba mun ji ya zo kuma mun yarda Allah tabaraka wataala ya je wuta gaibu ce aljanna gaibu ce tashin alkiyama gaibu ne duk waɗannan shi yake so mutum yadda ya gaskata saboda haka su muminai wanda suke jin tsoron ubangijinsu bil gaibi ga abin da ga labari aka ba su kuma sun bi ubangiji sirran a ɓoye fayakunu alaniya wato mutumin da yake jin tsoron Allah yake bauta wa Allah shi kaɗai to wannan shi ma ana lissafa shi daga wanda yake wato tsoron Allah a gaibu ba kowa kada ya zama na bawa yana yin ibada birji-birji sallar kura shi kadai amma in yazo jama'a sai ya mai kyau to kaga bai ji tsoron Allah a gaibu ba so ake mutum idan yayi abu shi kadai to ko a gaban jama'a ya zama abin haka yake to wannan an fassara su da cewa suna jin tsoron Allah wato a faken idan mutane ba wai abin wato fankamar baina jama'a ba to irin waɗannan lahum maghfiratun gagarumar gafara ta tabbata gare su wa ajrun kabirun da babban lada ita ce aljanna wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhati sudur wa asirru qawlakum ku koye ma maganganun ku da za ku yi aw ijharu bi ko ku bayyana shi dai Allah ya sani innahu alimun shi Allah masani ne bi dhati suduri daga abin da suke cikin kirazza dalilin saukar wannan aya wasu mushrikai ne suka hadu a Ka'aba akwai bani saqib guda biyu akwai quraishawa guda biyu sai sai kasance suna so su yi magana su yi da annabi ma'ana su ci nama ma'ana su magana bayan ido ga annabi sai wasu quraishawa guda biyu suka ce kai ku yi ƙasa ƙasa da sautin ku domin ubangijin Muhammadu zai ji ku in ya ji ku sai ya gaya musa kayo Allah za a ce a raɗa sai wani daga cikin bani saqifu su biyu suka ce ah to idan mun kasance za mu magana a fili ubangijin Muhammadu ya ji to ai ko mun ɓoye ma zai ji shine ubangiji yace wasiru qaulakum ni dai na ji ko ku magana a ɓoye ko ku a fili shi masanin abin da yake cikin kirji ne ma hadisi ne yazo akan wannan hadisi a cikin sahih bukhari anna abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da gare shi Kala ya ce, Istama'a inda labaiti, Ƙuraishani, wasu Ƙuraishawa guda biyu sun haɗu da kuma saƙifi guda ɗaya, ko kuma saƙifawa guda biyu da ba Ƙuraishi guda ɗaya wanda yake shi wato daga cikin su akwai wani mai babban jiki a cikin sai suke so su magana akan lamarin manzon Allah sai suka ce a gara su yi shiru wani yace to ai ko mun yi shiru za a ji sai Allah ya bayyana abin da suka faɗa yace ko kun koye ko kun bayyana shi Allah ya riga ya sani ya san abin da yake cikin kiranza haka yazo a cikin littafin sahih al-bukhari kitabut tafsiri babin nan inda Allah tabaaraka wataala yake magana akan cewa wadhalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardaku fa asbahtum min al-khasirin anan ya kawo wannan hadisi hadisi na 4817 daidai Allah ya san boye da sirri wannan tauhidi ne wanda yake mataki eh amma idan tafiya ce tafiya ai shi Allah tabaaraka wataala magana ɓoyen da fili ai Allah ne gaba ɗaya Allah ne masanin fili da ɓoye kullu shay'in halikun illa wajahu yace ka kana sakifai ne shine afqahu min al-quraishi ashe kenan sakifan ma banu sakif sun fi ma fahimtar cewar Allah ma yana tare da su ma shi fiye da su waɗannan ƙurayshawa shine Allah ya saukar da wa asiru qaulakum aw jaharu bi innahu alimun bi dhati sudur Allah ya ce ne ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ala ya'lamu saurara ka ji dai ala adatu tabi'i ce ya'lamu yana sanar da man khalaqa abin da duk Allah ya halitta ka saka komai halittar Allah ne Allah yana sanar da abin da ya halitta ya halitta ijmalan wa tafsilan a haɗe da kuma rarrabe ɗaya bayan ɗaya wato in an ce abu a jumlace adadin duniya Allah ya santa ya san adadin tsakuwa ya san adadin rairayi kaga kowanne kenan ya san adadin zaren jikin rigarka ya san adadin gashinka kai a jikin halitta kama baka san wani abubuwan ba shi Allah ya san abin da ya halitta ko Allah ya alam man halaka Allah ya san abin da ya halitta in kaga ya halicci gurgu makaho kuturu kaza ya san gwananta da ya ajiye a nan in ya halicci mai ido ya san hikimar da ya ajiye in ya halicce ka a cikin kabilar hausa ya san hikimar da ya sa ya sa ka haka ko a cikin kowace iriyar kabila idan an aje bawa a cikin naƙasu shi yake ganin cewa naƙasu ne wala Allah da za a bashi wadata sai ya hallaka idan wani aka bashi wadata wala Allah da za a bashi talaucin sai ya hallaka shine ala ya alam man halaka yana sanar da abin da ya halitta allazi khalaqa wanda ya halicci alkalimata kalmar da za a faɗa sawa'an to ai a da'irarsa sirran koyewa au jaharan ko bayyanawa duk ɗaya ne al insanu la ya'lamu ma khalaqa mutum baya iya sanin abin da yi zaka iya yin abu yanzu wanda duk suka kera mota ko suka kera babura ko ababen hawa in suka gama kera suka ba suka san yayin da zai je ai ba san yayin da zai je ba bai san waye zai tsaya ba bai san yaushe sace shi za a yi yaya za a yi masa wannan duk bai sani ba amma shi Allah a halittarsa ko fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid kowane abu yana da aya wanda za su nuna ma Allah ɗaya ne kulluna ya alamu kulluna kowannenmu yana sanin wani abu ne daga cikin halittarsa wa huwa latif Allah tabaraka wa ta'ala shine tausasawa ne a cikin aikinsa al-khabiru kuma masani ne da bayansa ya san fili na halittarsa kuma ya san boye na'am هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي إذا ده تبار الله تكي غير ما كل شيني الله ده جعل لكم الأرض يسامكو كساسة دنيا دنا ذلولا كسكنتتيا كتفين لكو كيسانتا بتزمر بلنتو كاوا بتزمر كرفي با bata zama tana yin tudu ba sune shine zalulan kaskantacciya yanda duk kaso a haka ta a samu wani abu a kwanta a kanta gashi nan dai zalulan shine inna Allah tabaraka wa ta'ala huwa allazi khalaqa al-arda wa ja'ala hadha zalulan sahula al-mashy fiha tafiya ta yi sauki a kanta famshu to ku tafi mana fi manakibiha akan doranta jawanibiha a bangarorinta wa kulu mirziki ku ci daga cikin arzikin Allah wanda ya halitta don ku amma dai wa ilaihim nushuru matattara da tasowa gare shi ne bayan an koma ƙasa din za a koma zuwa ga Allah in an tattaro halitta min al-quburi daga kaburruka ila al-jazai zuwa sakamako da za'i a khabara tabaraka wa ta'ala Allah ya bada labari khalaqa lana hadhihi al-arba ya halitta mana wannan ƙasa walau sha la khalaqaha hay'atun ala hay'atin sahra da Allah ya so sai halice ta akan siffa wacce take ta tsandauri na dutse wala yumkinuna an naskuna biha ba zai yi mu zauna a cikin ta ba musamman lokacin tsananin zafin rana sai Allah ya halicce mana ita mai sauki ya aje arzikin mu a ciki ya sanya ta ta zamana shuka tana ciki bai sanya ta gaba ɗaya ta yi sanyi ba kuma bai sanya ta gaba ɗaya ta yi zafi ba bai sanya ta kaman ƙaya ba bai sanya ta gaba ɗaya kaman kogi ba ballantana a ce mullume a cikinta ko kuma ta zama kaman laka a'a Allah ya daidaita ƙasa dan al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su raye a ciki dan halitta in aka ce al'ummar manzan Allah akwai ummatul da'aya akwai ummatul ijaba akwai al'umma da ta amsa wa annabi kiransa akwai kuma al'ummar da kafira ce amma duk da haka ana kiranta al'ummar manzon Allah ummatar da'aya to Allah ya ajiye wa halitta irin wannan ne wato dan fi dan firayu akai walau sha'a da Allah ya so laj'alaha da sai sanya ta Allah ya ce shauki akan siga ta kaya au ala hayatil bahri ko akan siga ta ainihin wato kogi sai mu nutsi a ciki faqalaqa hadha lulan azzalulu alba'irul muzallil abinda ake kira zalulu asali da larabci raƙuman da ake sarrafa shi ta inda aka so shi yasa Allah ya neman mana da ƙasa haka to wannan dai duka yana daga cikin ni'imomi na ubangiji da yake faɗa mana dan mu gane ni'ima kullun dan adam abinda ake so ya dinga tafakkuri ya dinga tunawa Allah yayi masa kaza yayi masa kaza in dai bawa yana tunawa Allah ya masa ni'ima to ba zai bujire wa Allah ba mutum ba zai gane wata ni'ima ba sai babu wata ni'ima din ina jin mun yi wani karatu a cikin zawiya satuttuka da suka gabata nace in dai mutum bai rayu akan godewa Allah ba to kullun zai dinga dana sani in dai bawa bai ginu akan godewa Allah ba shi yasa kullum muke cewa alhamdulillah alhamdu wa shukuru alfu alfu lillah abinda muka kawo wannan wani wani kilin muka kawo na wasu kayan masarufi a baya an gane yayi na baya baya lokacin da ba wani lokaci da yawa ba sanda ake sai da buhun shinkafa a nan Najeriya dubu biyar dubu shida to a lokacin tsitsi kawai ake yi abu ya zama bala'i abu ya zama ana ta kiran bala'i shi kuma albala'u muwakkalun bil mandi hatta a lokacin baya bayan nan irin su lokacin da yar aduwa yar aduwa yake za ga abubuwan sun amma a lokacin kuka ake yi an gane yayi hatta a lokacin good luck ana ta cewa wayyo Allah musifa musifa to ba a san mutum ya dinga kira musifa kuma hatta lokacin da general din yake eh kafin ya wayo jagaba misali kaga to yanzu me ake so gare ka wannan karatu muna yin sa ne wannan fadakarwar yan Najeriya ne mu mun san mabiyan mu suna duniya da yawa amma muna magana ne a Najeriyance a yanzu me ake so so ake ka dinga cewa wayyo Allah bala'i ko ku alhamdulillah zakai ai ba fata bane ka san abin da zai je can gaba ka san abin da zai da zai je can gaba eh ai baka san abin da zai je can gaba ba an na kawo muku wani mawaƙi na Hausa a lokacin duk muna raye gama komai ba wani na kwanan nan ne yake cewa abu yayi tsada abu yayi tsada gero yayi tsada dawa tayi tsada waye yawa yake cewa sai marokin sai yake cewa yanzu shinkafa saboda tsantsar tsada wai kwano ya koma naira ashirin kwanan shinkafa naira ashirin wanda a lokacin tsakanin lokacin baban gida da abace yawan nan waka tsakanin ƙarshen lokacin baban gida ne ko farkon abacha ka da shi ka san shanukan ya dan yi watanni a daidai wannan yalo yawan nan waka a wajen wudul ya rayu yake cewa yanzu kwanan shinkafa bala'i ye bala'i naira ashirin ne sai marokin yake cewa wala ka ganin nan kwanan sati na biyu ba sa ta baki na ba naira ashirin ba naira ashirin eh na fata an fahimta kafin shi kuma duk da shi shi ma wani ya irin wani yake cewa ai abu ya tsada a yanzu kan akuya yanzu saboda tsantsar matsala tsada naira biyar ake sai da shi kan akuya haka yake faɗa na tsatsu tsatsun can ne yace kan akuya na kyalla ɗan ƙarami shi ake saiwa naira biyar yanzu ko ka san nawa ne kan akuya a yanzu tunda ina saiwa ko shekaran jiya waccan ina zuwa abbatuwa kan akuyar yanzu wata kila wanda zai labarin nan nan gaba mura ce to ai arha ce ma yanzu Allah ya kiyaye wala dagowa yace 10000 babban kan akuya da kare wannan 5000 dan karfi to kaga yanzu waccan da zai dawo ce ce kai kana ta naira biyar yanzu kuma naira 5000 ne misali shi a wancan lokacin bai gode ba shi a wancan lokacin bai gode ba to a yanzu ma idan kana cewa wayyo Allah ba mu gode ba to baka san kuma me zai faru gobe ba dalilin wannan jawabin kurin abinda muke so al'umma su godewa Allah kuma hatta wannan magana da muka yi nace a Najeriya muke yanzu wanda yake ji na a kasashen duniya hatta Senegal da muka je misali ka je ma kana cin akwai akan Najeriya a Najeriya kana cin kan akwai ayyawa ne a can da kai da kafa da fata da hanji da huhu cike su ake ba sa ci sun ci gaba nan kuma sai waki Allah ya saka mala Ismail al-Madda yaro ne na Sayyida Aisha matan Shehu Sani Awwal yana cewa lokaci da yake su har su harkan nama ne da shebur fa ke riban nama sai sun zo sun same sun same shi an ba shi nama ɗan Najeriya ne yana ɗan cin ƙashi haka sai suka yi yaren walfu suke cewa a ina kika sami yaro maye saboda su wallahi su ba su ina za a tsaya wannan magana ce ta ɗauka yanzu ka je wasu ƙasashen duniya nan Afirka Afirka fa wai mu Najeriya fa iyaye ne ba ba ruwansu da maganar kai da fata huhu huhu hanji duk wannan cike su ake yi wallahi cike su ake shi yasa wani jawabin ba na son yin sa saboda duniya muke magana har yanzu Najeriya ga ta ana ta kururuta ta tana da arziki amma sai zama kamar tona kan masiri muke da Allah ko mana abuwa mutanen kasashen duniya don wallahi sai sun ji wannan labarin sun sun ci gaba wasu kasashen kawai wani abu ne za a fi da shi ya expire kaza ta expire wani ce kai ai mu ma duk expire ka hauta nan mu ma da mu da kajin a nan duk mai expire da baya muna ƙananan yara su gabar lazim yanzu ma da yaran ne wallahi a gaban mu ake zubar da irin waɗannan abubuwa ai kuna zuwa garin mu nan gefen Kano a nan Islamic Center nan gurin da kawai bola ce ta burodi kawai bola burodi gwangwanin kifi da da madara da gwangwanin kifi mai mai da miya kawai haka ake zuwa a zubar da su yanzu ka rasa inda waɗannan wai yana sa ne yanzu ko baya nema to ina yake to dai lokaci yayi yawa abinda muke dai fata a gode wa Allah Allah mun gode subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin